أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصدق الصادقين صدقا صلى الله عليه وآله وسلم أتم الأمر الكائنات جملة صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البريات بدعا وعودة صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الممكنات إلى الله حسا ومعنا صلى الله عليه وآله وسلم أصدق وأزلك وأبين وأوضح وأشره وأتم وأكمل وأنجه من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا ومولانا وملاذنا وشفيع صدورنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى الأمة المسلمين musamman ku da Allah ya ƙaddara musu ya haɗe da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi da Allah ya ƙaddara muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai da kuma yanar gizo kowannenku da sunan shi da darajojin da Allah ya yi mashi ina fara mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
yau muna la'asariyar alhamisa ce kuma muna lasafta ta ita ce la'asariya ta goma sha uku Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la asariya ta nawa ta goma sha uku yanzu daga sanda wannan jilsar tamu ta fara ta bana zuwa yau an yi awa ashirin da hudu har sau goma sha uku amma ba tare da mun tsinana komai ba ba tare da mun tsina na komai ba ba tare da mun ribaci wa'innan kwanakin ba muna kuma ji muna kallo ba yadda muka iya aka da a wayi gari kuma sun ƙare jama'a mu mai da hankali mu ƙara ɗamara mu ƙara nuna wa Allah muna neman gafararsa mu ƙara nuna wa Allah mun tuba masa muna neman jin ƙayinsa wannan ita ce mafi girman shawara ta an karawa da ɗan uwa ya kamata ya gaya wa ɗan uwa ko ya gaya wa ‘yan uwa Allah ya datar da mu muna alhamisa goma sha uku ga watan tara musulunci ramadana hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da shida Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi banda za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya ƙaddara muka tsaya a cikin wannan aiki dai mawuyaci jama'a wannan aiki kowa ka gana yi yana yi ne cikin ɗar ɗar ɗar yaushe ne ɗar ɗar ɗar zai ƙare ran da aka ba mu sakamako a ƙiyama aka ce mun dace amma kafin nan ta fassara maganar ubangiji abin tsoro ne to amma muna cikakken nadama da tawagu'i ga Allah ya fahimtar da mu nassosin nan busa daidai ya kuma ba mu aron dama mu isar da shi bayinsa busa daidai ya yi wa bayin nasa muwafaka su fahimci nassosin abu sa daidai da dai mu masu isarwa da ku da ake isammawa Allah ya sa mu a ceton alkur'ani mai girma amin fa'amin thumma amin ya ilahal alamin jiya mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadul amin ya karanta mana aya ta hudu a cikin kuma sura ta hudu to kuma sai muka ce ayar ta zo a kan gaba tunda zancen hukuncin aure ne to shine jiya muka samu dama daga ubangiji muka faɗi almuharramatu minan nisa'i bin nasabi haka ne? muka lissafa su muka zo kuma muka samu almuharramatu minan nisa'i bil masaharati wanda surkunta ne ya hana ka aure ta ya hana ka aure ta aka jiya muka yi ba na'am na'am muka lissafa kuma wa'inda almuharramatu minan nisa'i so kuma bin rada'a shayar da nono a jikin wata mata shi ya shigo da haramcin to jiya Allah ya taimake mu wayanna asnafun nisa'i mun lissafa gurgudun yadda shari'a ya tsayar kuma har yanzu dai shi alarama muna kuma roƙonsa ya kuma tusa mana wannan ayar wato wa'atun nisa'a sadukati hinna nihila bismillah akramaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن لحيا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا
الله أكبر ولله الحمد abinda alaran ma ya karanta mana magana ce ta ubangiji sannan kuma ita ce za mu fassara ta gurgudu kuma da balarabiyar yare aka yi magana shi yasa kwana hudu da suka wuce muke ƙoƙarin ƙara fasalta faɗin gudanar da tafsirinmu ta hanyar kowace aya sai mu yi mata li'irabin da masu lugatul arabiya suka ce abin da kenan ya sa har ma'anan ya zama ma'anan da aka fasa. Alhamdulillahi, wa'atun nisa'a saduƙatihin na nihila. Wannan wawun da muka samu a farkon ayan nan masu irabi suka ce, A'ifatun. ta zo ne ta ɗora zance daga yadda aka fito a baya wato wawul akafi ce kenan sa'annan atu da Ubangiji ya faɗa sai ya zamanto fi'ilu amri ne mabaniyun ala hazafin nuni sai suka ce to kuma wawun ɗin jikin atu suka ce walwawu fa'ilon wannan wauɗin shi ne a matsayin fa'ilul fi'ili sannan suka ce wani sa'a wa atun nisa'a to wannan annisa'an nan al'irabin aya maf'ulun bihi ne sannan sadukatihinna suka ce maf'ulun bihi amma sani maf'ulun bihi na biyu kenan akwai maf'ulun bihi al'awwal da kuma maf'ulun bihi sani faɗin ubangiji wa atun nisa a sadukatihinna nihila nihila an yi nisba an ce nihilatan yace musiba alal masdari li'anna an-nihilata wal ita'a mutaradifan Allahu akbar bima'ana al-i'ta'u فكأن الله عز وجل قال في هذه الكلمة وانحل النساء صدقاتهن مهلة أي أعطوهن مهورهن عن إيد نفس الله أكبر ويجوز نسبها على الحال ويجوز نسبها على الحال من المخاطبين بعد تأويلها بالمشتق آتوهن صدقاتهن والمعنى آتوهن ناهلين طيب النفوس بالإعطاء وعلى الحال كوكما أو على الحال من صدقاتهن أي منهولة مؤطاة عن إيب نفس وقيل نهلا من الله وآتوهن وآتوا النساء صدقاتهن نهلة قالوا نهلة من الله أي عطية من الله كو نهلة أي عطية من عنده وت- وتفضلا منه عليهن وقيل النهلة الملة والدين والمعنى هنا آتوهن مهورهن ديانتان فتعرف عندئذ مقولا لأجله إنما أوردنا هذه الأوجه لأنها متعادلة الرجهان الله أكبر الله أكبر الله أكبر قوله تعالى فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسا الفاء هنا استئنافية وإن شرطية وابنا فعل ماض مبني على السكون ونون النسوة هنا فاعل وهو في محل جزم وما فعل الشرط ده قوله قوله تعالى لكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف قال وأن شيء أي شيء جار ومجرور متعلقان بقدنا ومنه قوله تعالى منه جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لشيء wa qawluhu subhanahu wa ta'ala nafsan tamyizun fakuluhu hani'am mari'a alfa'u rabitatun li jawabi sharti قوله تعالى كلوه فعل أمر مفعول به فعل أمر ومفعول به قوله تعالى كلوه فعل أمر هو مفعول به وهنيئا مريئا صفتان لمصدر محذوف أي أكلا هنيئا مريئا أو حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء ومريء الحمد لله رب العالمين إن الله يبادئ أمرني bawa baya da sakat sai ya yi ma wannan umarni biyayya iya yadda zai iya saboda tsoron gamuwa da wanda ya ba da umarnin kuma ranar da wayo da dabara duka sun ƙare da gaske ne jiya abinda muka fara jiya yanzu ɗorawa kawai za mu yi wai mai sana'ar ɗori ya karya amaryarsa ya ce a ɗorawa kawai za a yi ba ciniki ba maganan ba man shanu ba gon a kawai ɗorawa kawai za aure ita ce kaɗai rariya wadda Allah Ubangiji ya ba mu na haifan zuriya mai tsarki in ba a cikin aure ba ba yadda za a yi a samu attanasul kuma a tsahira sai ta jikin mene aure aka yi ashe aure girmansa a wajen cikan mutuncin ɗan adam da daraja kaza bayi da misali shi sadaki da Allah ya faɗa a nan mu ba ma matayen da za mu aura sadaƙinsu. Ya zuwa yanzu a cikin rukunne biyar wadda shari'a musulunci ya ce sai sun samu sai sun tabbatu rukunin aure ke zama aure to yanzu mun ɗauki ɗaya ne daga ciki tunda aya ta kawo mu kai. kuma sai abin ya zo daidai da waje ya yi daren taurewa maza kuma wa ma'azalika masu ƴaƴa kuma ana musu famfo a gefe guda da cewa sadaki ya kasa sai an ƙaro to ganin wannan musibar ke sa gara mu miƙa maganar sadakin nan wa shari'a mu gani cin shari'a tana da wani adadin da ita ma idan aka yi aure ƙasa da shi babu auren yanzu abinda muke so mu kwalelece kenan yanzu dai mu da mun tabbata duk alwalan da aka yi ta ba tsarki akwai alwalan idan sallan da aka yi ta ba alwala akwai sallar sadaka da mutum ya yi amma baya da la'ilaha illallahu a jikinsa akwai sadakar haji da umra da mutum ya yi amma yana bautan gunki akwai ladan haji da umara yanzu sadaki Allah ce mu ba su sadaki a cike jama'a kalmar asadaku yana da mi'idari ta sama yana da mi'idari ta ƙasa wato ƙirgawa ake yi akan ce sadakin naira hamsin ne kaga ta ƙasa ɗaya ne farko ta ƙarshen adadi hamsin ta kenan sadakin yana da inda ya faro yana da inda ya tsaya to abinda suka faɗa fa'innahum su dai malaman shari'a ittafaƙu ala annahu laisa li akasarihi haddun babu shari'a malama su ittifaki a shari'a babu iyakan cewa cewa kada sadaki ya wuce kaza an bashi gwargwadon wus'i da wadatan mai neman aure da gwargwadon yarjejeniya kaga ta sama Allah ya kira sadaki in ɗara yanzu mu da ku ba muna tattaunawa mu samo haddin sadaki ta sama ba ne a shin ta ƙasa akwai wani adadi wanda dole an daka ce in zo in kawo tsari sadakin ɗana ma ‘yarka ko kuma in karɓi kuɗi in yi gaba shin wannan musulunci waktalafu fi aqallihi tun da bayi da iyaka ta sama to ta ƙasafa mafi ƙanƙancin sadakin da mata za ta hallata gare ka ko ta hallata gare ni shin shi yana da iyaka magabata ridwanullahi alaihi sai suka tattauna daga ciki ga kaɗan daga wanda suka ce ko da nawa aka yi aure sadaki aure yi shi sadaki abin da ke karewa a nasa ofishin akwai shi kawai shi eh akwai shi yanzu ne ko bashi a'a yanzu ne gashi a'a bashi ne sai mun ebo amfaninmu daga gona wannan yana nuna mana mu da ku cewa ana aure bashi me yasa nace me yasa a toshe fitinan da shedan da iblis za su shigo cikin lalacewar tarbiyyar saboda haka yanzu ga al'imamu shafi'i na ga al'imamu shafi'i Muhammad bin Muhammad bin Idris shafi'i wanda aka sashi a kabari hijira shekara 204 ya ce ko da nawa ta ƙasa sadaki bai ba a samu iyakansa ta ƙasa mun samu salafu nawa ɗaya sannan kuma sharifi ne an bincika an tabbatar shafi'i fi kanana fatimatu zaharani alaiha salam baya ga nan al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a abu abdullahi shebani wanda aka sashi a kabari ana kirga hijira shekara 241 shi ma ya ce sadaki ta ƙasa bayi da wani iyaka balle a can an yi aure ba bai kai haka ba babu aure ya ce babu yanan ko da nawa aka yi aure a wajen wa'innan salaf guda biyu aure ya yi kuma ga su dukansu sharifai ne yadda imamu shafi'i jika nana fatima ne alayhi salam to shi ma imamu ahmadu an tarjama shi an duba garbu da shar'u da minu da shimalu na tarajumunsa ya tabbata ɗan tsakan gidan nana Fatima ne jikar da albishirin ran da aka zare wannan malamin rai yana da tilawan sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama abinda annabi ya faɗa abinda annabi ya aikata abinda aka yi annabi ya gani bai hana ba ya diskecin ya sitorin a kansa da kwanyansa tsakanin memorinsa da disket ɗinsa da bluetooth ɗinsa ya haddace hadisi miliyan ɗaya da dubu ɗari ya ce sadaki baya da iyaka ta ƙasa balle a ce sai ka ƙaro tukuna auren ya yi ko nawa ne aure ya yi nawa magabata biyu al'imamu ishaqa بن راهويا الإمام إسحاق بن راهويا يا بدون هجرة شكرا قريب يود ثلاثين دتقوس دي دي shi ma yana tare da wa'innan mutum biyu nawa al'imamu abu saurin al'imamu abu saurin sunan shi ibrahim bunu khalid bunu abil yaman al-kalbi al-baghdadi allahu akubar imamu abu saurin ya shiga kabari hijira shekara ɗari biyu da shekara arba'in daidai kuma ya yi karatu gun imamu shafi'i rahimahumallahu amin
yanzu mun fara da wa'innan ne a matsayin mabuɗin kunne shin wa'innan da muka faɗe su nan duniya ta san akwai su ko kuma babu su yanzu ne kurin muka yanko sunayensu na duniya ta yi da an yi su a fagen malanta aka yi su ko a fagen jahilci sannan a mutan wannan zamani ko cikin salafu salihi to gashi ma biyu daga cikin ma sharifai ne 'yan gida ne to sai suka ce ko nawa na karɓa sadakin ƴata aka yi siga da ni aka yi aure aure yayi to ka gaya mini yadda aka ce kuma naira dubu ɗarin da na kawo ya kasa sai na kuma nemo naira dubu sittin na kawo to kuna a ba wa ɗan litinawa a ba shi delulu in ba haka ba babanta ya ce in dawo in karɓi kuɗin To tambaya ta da ku in na karɓi kuɗin shi baban da ya lulu an halatta masa sai aure ta ina in an jima kaɗan me ake tsoro shekan zai haɗa su aure kyauta auren sal'anannen auren zubi zai haɗa su kyauta dawa da ɗan litin nan ne da ya buga ya kawo dubu ɗari aka ce babansa ya kasa sai shekan ya kira ɗan litin kira da ya lulu ba goron rabawa ba sadakin ambatawa babu sanda zuwa kuma shi ɗin ya jiƙa ma al'umma annabi aiki kafin a jima kuma a ce inna lillahi walla ciki ta yi ciki yi walla tun je take harawa ana so a ga wannan ranar akwai mai fata ga wannan to ashe da aka dubu ɗari malam tun da auren nan dai ya yi dubu hamsin auren nan ya yi talatin auren nan ya yi ishirin auren nan ya yi kuma inda wa'in nan ba su gane addini ba da muka lissafa wallahi ƙarya kake yi in digirin ka sun kai ƙofan gashin jikinka wallahi kai ma ba ka sa addini sai kuma idan wa'in nan ba su kai su magana yan baya su ɗauka ba ko ai ba mu gode ma Allah da Allah ya ba mu su ba ma wannan kenan Abin da ake bukata kawai wannan sunansa torchlight na ce wannan sunansa me aka mika a shagon mai torchlight har wannan ya dawo mallakan kabiru arabi kudi aka mika to sai yarinya ta ce ta yadda wannan ne sadakinta idan ba zaura ce Allah da annabi sun yadda wannan ne sadaki amma za ka iya ka ce kin ga wannan ɗaki na ba lantarki tun da muka yi daga da nefa da wannan nake research da daddare har in zo kuma wajen tafsir da la'asar gaya mutane ki bari aro zuwa ƙarshen azumi sauƙi kan sauƙi kaga addini malam sauƙi kan sauƙi sai a mana aure sai mu tafi gida muna tabauta Allah a ɗaki wannan shine sadaki amma yanzu ka ara mini yanzu da Allah ba a gwada maka ana so a rubuta 'ya'ya mata daga waje na ce ba ana so fatan musulunci kawai 'ya'ya mata su bar ina su bar dandali kisan maciji daban datse masa kai kuma daban haka ne to idan aka kar maciji aka ki a datse mar kai to ana tsoro kada sanyin asubahi ya zo ya raya shi kuma ya san ɗakin wanda ya buge shi to ana jin dai zai zo ɗaukan fansa akwai wani asari wadda masu ƙanƙancin bincike suke ta'azamtar da mutane da wannan hadisi kuma hadisin bai da ƙarfin da zai hukunta shari'a har a ce in babu shi babu aure hadisin bai da wannan ƙarfi shi ne hadisin nan da ya fara da cewa la mahara bi aƙalli ko bi aƙalla duk da dai ba ma'arifa af'alu tafadil in yi zo ba ma'arifa to nuhatu suna da zaɓin yadda za su kai wasalin amma da ya zo da ma'arifa to dole kuma in dai an samu ba'ul jarri ko a hadu a dawatul jarri to sai a kai wasalin ƙasa kawai la mahara bi aqalla min asharati darahima abinda asari ya gwada babu aure in an yi aure da sadaki kasa da dirhami goma to wannan ne fa kanne na suka ebo ba da ku su je su durkusa wajen a'immatul huda kuduwa nuqadu na halu sunna shin wannan hadisi yaya a kawai sai suka ɗauka sai suka rataya wa sarakuna sarakunanmu ne yanzu kuma ba karatun addini ne a gabansu ba karatun boko da kuma sarki shine alƙali shine liman shine mufti saboda addini ya dame shi yanzu fa yanzu fa ba su damu ba to da an zo an kwaba zu sai su kwabu kuma kuma sai kuma sai neman kwaba ku to wannan hadisi wanda sai bi Jabir dan Abdullahi Ansari Allah kara mashi yadda aka rawaita gon sa shi wannan hadisin ga ciwon da yake ciki daka an riga da an fige marfuka fuki ba zai iya tashi ya lula har ya aiki kan aƙallu sadaki saboda a cikin isnadin mubashir bin ubaidi an yi ittifaki rawi ne da'if na biyu alhajjaj bin arqata an yi ittifaki rawi ne da'if aqa ibn abi rabahin da ya dinke isnadin shi kuma bai taba haduwa da jabir dan abdullah asari ba har suka mutu wannan abu guda uku rawuya guda biyu da ifai ne babban malamin imamu a ɗabun abira ba wanda shi ne linka wato shi ne ya haɗa ƙugiyar isnadin tun da shi tabi'i ne almajirin zabai daga kan ɗawo kawai dama to gaba sahabi da ka ji ba ka ji wani tabi'i ba to an tantance an kwalelace Atsa'u ɗan abira ba bai zamani ba bai ga ido biyu ba da jabiru har mutuwa ta raba yanzu in naje winci gobe sai na ce mala abubakar nawa mai ja min baki ya ce kaza ya ce kaza sai a ce eh saboda me yau haka muna haɗa ne zaman ƙasa ɗaya ta haɗa mu a ƙasar zon ɗaya ta haɗa mu a zon ɗin jiha ɗaya ta haɗa mu a jiha ɗayan gari ɗaya haɗa mu a gari ɗayan fahimta ɗaya ta haɗa mu addini ya haɗa mu da haka ina ce ya gaya mu ne abin karyatawa ciki na to amma da na je wunci gobe na ce ai ni ban ji maganan ba ma ban ji da wuri ba gaskiya firaministan najeriya ne ma ni ya mutane sai a ce a wai me yasa taɗin garamo akwai kokonto a ina muka bi to ba a samu haɗuwa tsakanin al'imamu a abin abin rabahin da kuma jabir ɗan ƙamla tsari ba da aka magan cewa jabir ya gaya masa ka ina kun kake na wannan hadisi la mahara bi aqalla min asharati darahim wannan hadisin malaman jarhu da ta'dilu masu ofishin tantancewa kun ce wannan bai inganta ba Allahu akbar Allahu akbar to tunda bai inganta ba yanzu abinda za mu yi sai mu ce to cewa rubu dinari sai na ba da abin da ya kai ƙimar rubu dinarin tukuna aura min mata ko aura ɗana mata sai ka ce to ina roƙo aiwa girman Allah an samu tambayar nan guda daga ina ne wannan estimation ɗin yake kullowa duk shekarar duniya sai estimate ɗin ya ƙaru نصاب الزكاة دية النفس أقل الصداق to ina so a haɗa ne da inda ake karɓo wannan estimation ne don mu haramun ne mu karɓa addini a wajen bayan shari'a dai a ce mai fassara mana ita ba yahudi ne mai haska mana torchlight wai mu gane hanyar mu je aljanna kuma ba yahude daga swaziland wala ya kamata kai in ka kwanta ka kai bacci ka tambayi kanka ubangiji ya ce maka latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asharaku sai fa da Allah ya rantsa la wallahi tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud sai aka ce bai hudun ne ke gaya maka kana da dubu ɗari ba zaka a ciki dubu ɗari biyar ba zaka a ciki ya kai miliyan ba zaka a ciki ila mata ba zaka kana ta cin kayan miskinai kana ta cin kayan asnafu samaniya inna masadaqatu lil fuqara'i ila nihayatil aya kana ta ci kai ba za ka ga kidnappers ba ya ba za ga yan 419 ba masu yaku ya ba za ga amurobas ba miskinin nan da kada shi da kana shi noman tuwansa Allah yana kishinsa sai Allah ya fita daga lamarin sai ya barka da kattai kattan kuma an kwashe musu imani miliyan ɗaya ba zakka miliyan kuɗin musulmi naira miliyan ɗaya dubu sau dubu ba haƙi mai wuce ka kwanta ka tambayi kanka wannan tarjaman wannan fasarar wannan kiman wannan estimation din wallahi ba daga musulmi ba naira miliyan ɗaya ka ci abin ka ƙyam ka tangata da kai ɗaya miliyan biyu babu zan kuma mutum ne da rauni da komai shi zai karɓo ya zo ya ba ku kulin liƙa a masallaci ko kuma tafi jama'a ku yaƙuri bari ku ji bana kuma yanzu shi musuluncin shi musuluncin ya zama kamar wayan hasafi ka gane akwai lo akwai hayi to a gurguje dai ku yaƙuri tambayar na shi ne daga ina ne ake samo mana kiman fassarar kuɗin nan namu na musulunci a dirham wa dinar din muna so a ce muke mu a gaya mu in ya tabbata daga world bank ne za ma ba aike mu inda ga Allah ya mun bi ta world bank ba ta da haƙƙin mu bi ta kwata-kwata yanzu jama'a agun a imamu malik wadda ake nasabta cewa ƙallo sadaƙin nan fahimtarsa ce to abinda shi a wajensa idan ana so a samu rubu'u dinari a matsayinsa na madani a madina aka haifi al'imamu malik rahmatullahi alaihi har hijira 179 ya bar duniya a madina ya yi karatu a madina ya koyar a madina ya wa'azi a madina ya karantar a madina aka karantar shi a madina ya wafati kuma kabarinsa na madina yanzu shi a wajensa rubu'u dinarin sai an samu dirhami uku salasatu darahim inda imamil ajal shine yake ba da kiman ɗaya bisa hudun dinari a wajen al'imamul a'azam annu'uman wani sabitin al-mulaqab bi abi hanifa al-kufi rahmatullahi alaihi imam abu hanifa hijira shekara 150 daidai shi kuma yi wa fati kabarinsa na kufa duka Allah ba mu albarkacinsu amin shi kuma a kufansa in aka ce rubu'u dinarin a wajensa shi kuma to sai an samu dirhami goma dirhami goma shine one over four na dinar a karatun al'imamu abu hanifa abu al'imam malifa rubu dinarin gunsa salasatu darahi ya tsakanin madina kun al'imamul jalil zuwa kufa kun al'imamul azam wato akwai bambancin dirhami bakwai a jikin fassarar rubu'u dinari to yayin da ka ce mu rubu dinari sai in ce to ina so ka gaya mu ta abu hanifa ko ta imamu malik tunda duka dai rubu dinarin ne kowa ya kimanta saboda maganan qat'u yadi sari qat'u yadi sari abu abu hanifa sai mutum ya saci abin da ya kai dirhami goma tukuna a yi ne a yanke mashi hannu a wajen alimawan malik kuma sai mutum ya saci abin da ya kai dirhami uku wannan akwai saɓanin adadi ko daidai ne to sun tattauna ne akan maganin yanke hannun ɓarawo ce sa ƙiyasin ma yake da wani irin ciwo a jikinsa ba za a ɗauko ƙima a ɗauko nassin da ya zamanto ta'azibu ne kuma a ɗauko shi a sa shi a cikin abin da kuma a talazzuzu ne fil hayati kamar ina so in gaya muku ƙiman da aka samu na rubu'u dinarin babu hadisi kaf cikin umma haka to sai aka yi aron hadisin yankewa ɓarawo aka ce tun da aƙallu ma yusabbibu qata'a yadi sariqi rubu'u dinarin ne to sai aka ce to shi ma aure ayi masa aron wancan shi ma aqallu ma ya kafi fihi ya zama rubu'u dinari sai maluma suka ce a'a nan da'a wa Allah ake maganar aure can kuma saba Allah aka yi can Allah ne yace wasariqu والسارقة فاقنعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wace a daɗa haru ɓarawo Allah kowa ya ce in an yi aure ƙasa da rubu diyarin babu auren shi kuma ba wanda ya fi kaga abu ya zama kenan an yi aron wani abu daban an zo an ƙarfafa shi shi yasa ko a daidai wannan gabar jama'ar musulmi lam yaj'al shari'atu haddan liqillatihi wala likathratihi idhin nasu yaktalifuna fil ghina wal faqri wa yatafawatuna fis si'ati waddiki shari'a ya ƙiya ce ga iya abin da sai ya kai sai ya kai tukunin aka yi aure ya zama aure ya yi babu wannan ƙayyadewa amma yanzu abin da za ku mun ku ƙirga mun wannan maraji a sunanu ta al'imamu tirmidhi a kitabun nikahi a mujalladi na uku shafi na arba'in afuwan a sunan ta al'imamu Tirmidhi, Tirmidhi ya sa shi a kabari jira shekara 279, ka ɗauki sunanin Tirmidhi ka duba kitabun nikahi, ka duba babu ma ja a fi muhurin nisa'i a mujalladi na uku shafi 411 hadisi mai namba na 1113 a matsayin marja'in farko littafi nawa ɗaya sai ka sake ɗaukan kuma a sunanu ta al'imamu Muhammad bin Yazid bin Maja al-Qadwini al'imamu bin Maja ya shiga kabari hijira shekara 273 ka ɗau sunanunsa ka duba kitabun nikahi ka duba babu sadaƙin nisa'i ya ga a mujalladin farko shafi 608 kuma shine hadisi na 1888 nawa ka sake ɗaukar al-musnad ta al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal yanzu mun ce imamu ahmad an sa shi a kabari hijira shekara 241 ya kawo a mujalladi na uku shafi 445 me ya kawo bari mu ji wannan a matsayin soma taɓawa na wai mai gida ya sun su na ƙarshen miya ka tana soma taɓawa yi malmalan wa ake fara cewa dama miya nawa ake cewa to don ya shigo miya na kanshi ya danji kuma ai somawa wannan wa'annan marajin abinda za mu gani shine wata mata ta zo ta gaida sayyidul wujudi alayhi salatu wasalam tace na kawo ma kaina ne in ce ni na kaina ne ko to na baka kaina sai yadda kaina wato ina da zarafi ya aure ta ta yadda in bai da zarafi ya aure da ita ta yadda bi ma'ana ta ɗau igiyan jagorancin ta ta ba wa sayyidul wujudi na ce wannan matan ta yi wani a wannan ai ta yi dabara kamar ma ba mace ba wajen wani wannan sai ta ja gefe manzo bai ba ta amsa ba wani kuma da ya auna ya gani ya ce ya jika da Allah in ba ka da bukatan ina roƙo ni ka aura ni a shi ma ya wayo jazon wai wai ai wannan fadakakken mutum ne ha malan ga malmalan tuwo kuma ka bari yi ya karfa ha in ya baro dai malan aure ya biyo shi har aure ne ya biyo shi buɗan bakin ma'aiki mai tsira da aminci sai yake ce hal indaka min shay'in ko a wajenka akwai ɗan wani abu tusdiquha bihi wanda za ka mata sadaki da shi anai bai ce a jiwonka akwai dinarai ba abu ba kana da dirhamai a gida hal indaka min shay'in don ka gane aure ana gina shi ne a kan mutunci da kara ba ciniki ba ne ba ba cin kasuwan kauye ba ne ba su ma makir ba ne bala ta riga an gane farashin in bai cika ba ka tafi aure mutunci ne da kuma toshe kofa mene barna sai aka yi sa'a sahabin ya ce ma indi illa izari ni da ka ganni daga nan har gida ba malaikwar ban da wannan yadda da na ɗaura kuma na yafa tsawa shi ne kaɗai kuma na son mene au kuma na aiki shi wallahi ba ciniki ba ne ai ba gwanjon motoci ba ne ana ce mara kuɗi kar ya kai manzo sai ya ce to yanzu muka wannan mayafi na ka muka fata sadaki kai da ka zanna ba mayafi manzo ya tausaya mar a sake dabara sai ya sake ce masa ka je faltamis shay'an ka je gun haulanka maza maza ka samu wani abu ya je burwa ya dace ma ajidu shay'an ya rasulullah na je bangaren mama bangaren zumuntan baba duk gaba ba a samu komi kuma na na a matsayinsa nawa ne bazaurin ke yana so ma'aiki sai za ka zai iltamis walau khatiman min hadidi ka koma ka je ka haɗa kan ƴan uwa da abokan arziki da makwabta ko zobe na bakin ƙarfe ka kawo sai a bata sadakinta sai a muku aure a khatiman min hadidi annabi zai ɗaura aure saboda kada shedan ya daura su nasa auren ana tare-tare mene a yi aure ne mai lada a toshe ma iblis kofar da zai na aure mai banna wannan sahabi ya je ya karaɗa kaf aulan baba aulan mama duka faɗan na boda ya kama haulansa tolosi boda mai ranar da yake tolosi abin da ya dan boda tolosi wato talauci ke nan Allah zama mu da talauci ya dace bai samu ba ƙarshe dai manzo ya ce hal ma aka min alqur'ani shay'un yanzu an bar maganar aljihu ma aljihu ya zaman sa akwai yanka akwai wani abu shay'un wanda ka iya ka haddace aka yi sa'a yace eh bai da sura ko ɗaya complete bai amma a sura wance na iya aya kaza sura wance aya kaza annabi ya haɗa musu aure ya ce daga ran da kuka je ka gama iya wannan ayoyin da yanzu kake da shi a kanka ba an da ka je ka sake koya ga a'a wanda yanzu na baka aurenta suna kanka to ran da ta gama iyawa rannan kad addaita sadaqa aka musu aure suka je suka ci gaba da kwanan aure da zama aure shi kuma na mata bita ran da ya gama ba ta iya wannan to nan ne ya gama ba ta sadaka sai balle haji hasan ya kai dubu ɗari gida aboki na ala ya haji ala ya sa a ta zo a masallaci ustaz ya ɗaga mana takardar ba tun daga sokoto sokoto kuma yaushe ta zama har sokoto ba so ku zo wallahi rana ya ɓaci in ka dafe ƙirinka ana bala'i ko da ƙafa kafin kankara ya zan ka sako saboda tsira da ni rai wadda haka ina so in tsaya da cewa ina so in tsaya da cewa yanzu a gaban mu ta yau da muka iso mun dai ji littattafan da muka lissafo ko ba mun ji marajin ba da sunan littafi da mujalladi da nan ban shafi da hijiran wafatin ne littafin to yanzu ga abin da muka samu a wancan ummahatu wancan ummahatun nan rubutun zawiyar nan ne mu muka wallafa su kuma kowane littafi mai littafin nan jahiliya ko malam na sunna ko na bid'a saboda haka yanzu aure da ayoyin qur'ani aure yayi ibi sai ko bai ba kai kana aure yayi ai zaman ka lafiya ne aure yayi yanzu gobe kuma in Allah da za mu dora amma abun nufi dai ka sani kai ne ya wannan laccan zai fi maka amfani kar ka bari a gudu a bar maka yan kar ka tsananta balle Allah ya tsananta mu kuma annabi sai da ya kare ma ga duniya mafi albarkan aure ne kankanin sa albarka mafi wadda aka Allah ya dage duk ba za mu dora na ce muku muna da zama uku ne sabon mu kwalele ce amma dai yau mun iso ayoyin qur'ani sun tsaya a madadin kuɗi kuma sahabbai duka jibrilu yana halacci halaran Allah tana halacci da auren bai yi ba da Allah ya soki daga wannan gabar kenan shi kuma aran ma ya mini ishara a gurguje kuma je ana bin mu bashin abin da sai ku kirga mana wannan as-sunanu ana bin mu bashin fatawan jiya hukuncin fita tsariya tsaye wai kuma ma wai ma annabi ma ya zambilla ya zambilla littafin as-sunanu na al-imam an-nasa'i nasa'i hijira 303 ya bar duniya ka duba kitabun taharati babul bauli fil baiti jalisan a mujalladin farko za ga abu za faɗan nan shafi na 26 haka as-sunan na al-imam tirmidhi tirmidhi hijira 279 ya bar duniya ka dau abwabu tahara cikin sunan tirmidhi ka duba babu ma jaa fi nahyi anil bauli qa'iman a mujalladin farko shafi na 17 hadisi na 12 nawa ka sake ɗaukar asunanu ta imamu ibn majaha ibn majah hijira shekara 273 ya bar duniya ya kaci kitabu ɗaharati babun fil bauli ka'idan shine hadisi na 307 daidai sai al-musnad sai imamu ahmad mujalladi na shida shafi 192 zuwa 213 sai kuma as-safiha ta albani ya kamata in an gaya wa mutum babanin wasu sun ce kaza bai daba ɗauko babansa ya ce ko da a yi sa'a ya duba rufin asirin da baban yamar ya auro ummansa ce da ni ɗaya yana ba ta tuwo ce da ni biyu ya haɗa mata salga ce da ni uku ya kamar shafa sabulu to in ce baba ya ce ya kamata ɗayi ne ya rusuna to albani cikin asahiha tasa shi ne ma shafi na ɗari biyu da ɗaya cikin sahih ibn majah ibn majah da albani ya ɗauka ya yi abin da ya a ciki to za ka samu hadisi na ɗari biyu da ɗaya daga bakin nana aisha allah ƙara mata yadda wannan maraju ga abin da mamanmu ta ba da amsa wa takardar jiya me ce ce man haddasa kum anna rasulallahi صلى الله عليه وآله وسلم قال قائما فلا تصدقوه الله أكبر ما كان يقول إلا جالسا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين, آمين.